تتقلب فيه القلوب والأبصار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في بيوت نذين الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا سال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيء عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار أجي منكرا haske wanda Allah ya buga mana misali da shi a cikin Allah nuru samawati wal ardi muka samu a cikin alqur'ani hasken yadda ya zama akwai haske wanda ido yake gani na hasken rana da taurari da wata da fitilu والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازلا وجعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر to wannan haske kowa yana ganin su har dabbobi har komai da komai amma ban da makafi makafi ba sa ganin wannan haske kuma ba yadda za a yi ka ganar da su musamman an haifi mutum makaho to ba yadda za a yi ka sifanta masa wani abu fari baki kore ja yalo duk ba zai iya ganewa babu shi ko ya ji an faɗa dai sai ya sauwar yadda ya ga dama a zuciyarsa amma ba yadda mu muke gani ba kuma ba yadda za a ga ganar da shi shi makawo sai dai in yana da girma ne makantan ta same shi to wannan kuma ya riga ya san duk abin da muka sani ya ga duk abin da muka gani amma yanzu ya ɓuya masa kamar wanda ya ridda kenan a'udhu billahi wannan haske na farko kenan haske na biyu shine hasken musulunci ubangiji na ce amman kana mayyitan fa ayyainahu وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثل في الظلمات ليس بخارج منها wannan haske ne na musulunci in Allah ya buɗa wa mutum zuciyarsa sai hasken ya shiga ya zama musulmi amma ba yadda za a yi ka ganar da wanda ba musulmi ba ya ga wannan hasken sai dai ran da Allah ya ganar da shi man yahdillahu fa wal muhtadi amma ba yadda za a bi yadda ka gaya masa ba zai iya ganewa ba hasken musulunci yana cikin zuciyar kowane musulmi amma wanda ba musulmi ba zai ga wannan hasken ba kuma wannan haske na musulunci in ya shiga zuciyar mutum shi kadai hasken imani bai iso ba to eh musulmi ne amma duk abin da ka zani ba shi da kyau zai iya yi kuma zai kare musuluncinsa zai yi sallah zai azumi zai abubuwa duka kuma in ya shiga cikin wanda musulmi zai kare musulunci amma musuluncin ne a zuciyarsa haskensa imani bai shigo ba tukuna قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم to wannan musulmi zai iya shan giya zai iya neman mata zai iya ludu zai iya sata zai iya girman kai zai iya duk kaba'irin da ka sani da baka sani duk zai iya yi amma musulunci yana zuciyarsa yana kiyaye shi domin iya azumi shi kadai ba zai iya cin abinci ba zai sha ruwa ba ba zai kwanta da matarsa da rana ba saboda hasken musuluncin da yake zuciyarsa amma hasken imani bai sauka wa zo wa tukuna hasken hasken imani yana tare da ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina shi kuma hasken alkur'ani kenan ubangiji yana kiran mu yana ce haƙiƙa hujja ta zo muku daga Allah akwai haske bayyananne wanda muka saukar muku da shi shine alkur'ani to in ya shiga zuciyar mutum to wannan mutum zai zama mumini ya zama kaba'iran da wancan musulmi yake ba zai iya yi ba don imaninsa zai hana masa yinsa yana nan kuma zai yi kowane ilimi ya haɗa karatun alkur'ani da sunnoni da komai abin da ka na ilimi duk zai iya haɗawa amma tukuna in hasken annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai shiga zuciyarsa ba to ba zai wuce ilimin ba duk abin da ka faɗa masa amma abin da duk hankalinsa bai kai ba imaninsa bai- ba zai yarda ba domin shi ilimi na duniya yana tura hankali ne ya tafi nemowa in hankali ya tafi nema bai samo ba to babu abun ko da Allah hankalinsu ya nema bai samu ba kamar Rasha da China to sai su ce babu abin don hankali aka tura ya nemo ina zai gano Allah to haka ilimin duniya hankali yake turawa sannan ilimi ya bi baya amma ilimin addini nassi yake wucewa imani ya bi ma'anar nassi abin da Allah ya faɗa da abin da annabi ya faɗa a cikin wannan addini ba mai magana sai Allah shi kadai sai annabinsa na uku in yayi magana za a kawo magana sana kara ta yi ma- ta yi kama da maganar Allah ya yarda ta yi kama da maganar an- annabi sai ya yarda iyasi ya yi kyau to sai a yarda a ce an yarda in dukkan jama'a musulmi su yarda ce ijma'i in kuma dukkan musulmi suka yarda bane ce kiyasi na wane mazhabar wane kenan to wannan haske na qur'ani in ya zauna a zuciyar mutum haka mutum zai zama sai ga ya tara ilimi mai yasu ibnu taymiya da irin sauran malamai irin su amma in ka ɗauka musu hanya wanda za ta kai mutum ga ɗariƙar samun haƙiƙanin abin da ake kira gaba da shari'a wato dama shari'ar dama islam ne da iman da isan in kaga dama ka ce shari'a da ɗariƙa da haƙiƙa to ba zai iya ganewa ba yadda ba za ka ganar da makaho hasken rana ba ba za ka ganar da wanda wasu hasken musulunci ba ba za ka ganar da ah, shi ainihin wanda yake musulmi ne zalla ka za ka ganar da- da shi yakin imani ba sai imanin da kansa ya sauka a cikin zuciyarsa tukuna shine alqur'ani to daga nan sai hasken annabi da kansa sallallahu alaihi wasallama يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور نور نور وكتاب مبين النبي محمد كان to wanda wannan haske ya shiga zuciyarsa ba ya da wani abu sai annabi dukkan damuwansa ta kare wajen annabi sallallahu alaihi wajen soyayya wajen biyayya wajen dukkan abin da zaka ambata wasu in muka sa annabi ba to ba zai ji daɗi ba shi yasa kake ganin waɗansu sukan girka maulidodi saboda tunawa mutane annabi sallallahu alaihi wasallam masu sukan wannan maulidodi ba su da ilimin addini ne shi yasa yaya Allah zai karanta mana maulidin annabi Yusuf sura guda da Yusufu da famadarsu shine kada a cikin sura sai dai har aya guda ɗari da goma sha ɗaya abinda baya ciki sai dai wa'azin da aka biyar duk maulidin annabi Yusuf ne da famadarsu sannan a karanta mana maulidin annabi Musa tun ran da aka haife shi ran da aka haife shi aka so maulidinsa a suratul qasasi aka yi tayi har ya je Madiyana har ya komo daga ya komo da aika har ya tafi duk gaba kidan karanta mana wannan maulidin na annabi Musa haka in kashe suratul Taha in kashe suratul Arafi annabawan nan 25 duka ba wanda ba a karanta mana maulidinsa ba har ma waɗanda ba su shigo Qur'ani ba ورسل قد ورسلا قد قصصنا عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما to saboda haka ai an- annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce masa wa kullan naqussu alayka min anba'i rusuli ma nusabbitu bi fu'adak abinda yasa muke karanta maka labaran manzanni yan uwanka don ka ji daɗi hankalinka ya kwanta zuciyarka ta kwanta duk abin da aka gaya maka irin wanda aka gaya musu ne duk wanda ba ya son maulidi ba zai karanta qur'ani ba kenan don zai karanta maulidodin annabawa shi ko baya su akan tawajjin annabinsa sallallahu alaihi wasallam to wannan wanda ya kai wannan haske na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ne kawai a zuciyarsa to daga wannan sai ilmul ma'rifati sanurihim ayatina fil afaq fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim ala inna bi kulli shay'in muhit to wannan shine Allahu nuru samawati wal ardi Allah ya ce wannan haske duka a cikin a cikin masallaci zaka ji ka same shi hasken musulunci da hasken imanin da hasken ilimin da hasken ma'arifa duka a cikin masallaci zaka same shi a kamun mu ci gaba irin abubuwan da suke faruwa a Najeriya na bom bom da yake tashi da bindigogi ba su da magani sai addu'a idan mutum ya karanta fatiha marra ɗaya salatul fatiha marra ɗaya laƙar ja'akum sittin da shida idan ya haɗa da ya man biyadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi in ka karanta wannan ban ba zai tashi wurin da ka zauna ba fatiha marra ɗaya salatul fatiha marra ɗaya laƙar ja'akum sittin da shida mutum ya ce ya man biyadi malakutu kulli shay'in huwa jiru wa la jaru alaihi sai ya karanta fatiha da zatu wahi addu'a har ka tashi daga wurin bom ba zai tashi ba zai tashi a wurin ba irin masu satan mutane don su fansa in ba a biya ba su kashe din nan kuwa idan an sace mutum ka koya masa ka ce yake ya qadimal isani isanakal qadim يا قديم الإيسان إيسانك القديم يا قديم الإيسان إيسانك القديم إنا فدي wannan ba za su ya kashe mutumin ba za su je shi ha kuma in kaga mutane kana jin tsoron za su yi maka wani sharri ko mutum to ka ɗauki hannunka na dama ka ɗora kanka karanta lakarja kun marra ɗaya ba za su iya yi komai da kai ba insha Allah Allah ya kiyaye mana kasar mu kiyaye mana imanin mu da addinin mu kiyaye mana jama'ar mu inda muke duka mu zauna lafiya fi buyuti na Allah an turfa a cikin ɗakunan da Allah ya yi izini a ɗaukaka ginin su masallatai kenan wa yuzkar fi yazmu a ambaci sunansa a cikin wa'annan masallatai wato wannan ɗakunan har ma muka yi cewa wannan minarori da ake ake yi a cikin dukkan masallatai a yanzu ba a makka aka soma ba ba a madina aka soma ba a damascus aka soma shekarar da abdullahi ibn zubair ya kwace makka ya hana gwamnatin banu umayyata to suka yi wannan masallaci suna kiran jama'a saboda kwantar da hankali kamun su yi wa shi abdullahi ibn zubair din juyin mulki to na aka fara waɗannan minaru to sai jama'an duniya suka abun ya kayatar da su suka ɗauka suka mai da shi har makka akwai su har madina akwai su dukkan masallatai musulmi yanzu in dai manya ne za a ganyo an yi kubba an yi minarori duka daga damascus din aka gani annabi bai gani ba domin kamu ai wannan mahija ta kai shekara tamanin saboda haka ba masu ba da hujja annabi bai yi ba annabi bai gani ba ƙarya ne annabi kam abun da aka ce in ka ji annabi bai yi baka tambaya ya hana shine hujja ya hana shine hujja ba bai yi ba bai yi baka abin da annabi bai ba shi muke yanzu da yawa karatu da muke a rediyon nan annabi yayi ne saboda haka fi buyutin illa an turfu aw yuzkar fi yazmu an gina ne don a ambaci sunan Allah yusabbihu lahu fiha min gudu wa la wala salirijalun ambaton Allah a cikin masallatai nan ma'anansa salloli biyar na wajibai da farillai wanda ake nafiloli da kuma karatun ƙur'ani a sabbi da fi gudu wa lasali rijalu sannan kuma a samu waɗansu mazaje wanda za su ɗauki wani tasbihin da za su riƙe wa Allah safe da yamma kamar yadda ya bada umarni waskuri ma rabbika bukuratan wa asila ka ambaci sunan ubangijinka safe da yamma wani wuri ake bukuratan wa ashiyan wani wuri a ce bilmuri wal asali kamar nan din haka ma akwai inda ma aka nuna yadda ake lazimin karara a karshen suratul arafi ubangiji yana cewa wazkur rabbaka fi nafsika in za a magana da addini annabi ake fuskantarwa ka ambaci sunan ubangijinka daga kai sai kai tadarru'an wa khifatan ya zama kana cikin ladabi da ƙasƙantar da kai ka san ba kana wurin Allah ne Allah ce ana jalisu man zakara ni duk wanda yake ambato na ina zaune da shi ina tare da shi kenan ma'anansa saboda haka sai an yi arwala ake yin lazimi ko ba za a yi magana ba ba za a ci wani abu ba za a sha wani abu har a gama lazimi wasu kun rabbaka fi nafsika kai kadai za ka yi abunka tadarru'an wa khifatan ka sa ladabi ka sa tsoron Allah a lokacin da kake lazimin nan wa dunal jahri min alqawli ka karanta lazimin nan ko ba a bayyane ba a boye bil gudu wal athari kai lazimin nan kuma safe da yamma wala takun min alghafilin kar ka fiye fa kanka cikin rafkanannu wanda Allah ya je sun je sun mance da Allah Allah ya jifa da su nasullah fa da tiyaw domin annabi sallallahu alaihi wasallam an hana masa hada kai da gafilai rabkanannu Allah ya ce masa wasbir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha kai hakuri ka hada kanka da bayina in ji Allah waɗannan waɗanda suke ambaton Allah safe da yamma suna neman zatin Allah da wannan ambato ba wai neman lada ko neman wani arzikin duniya ba wasbir nafsaka ma allazina yakuna rabbuhum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha suna nufin zatin Allah wala ta do ina ka turidu zinatul hayatid dunya annabi sallallahu alaihi wasallama da aka saukar masa da ayar yazo ya same su a masallaci ahlus suffa annabi ya ce alhamdulillahi alladhi arani min ummati man amarani an asbira ma'ahu ma'akum al-mahya wa ma'akum al-mamat na gode wa Allah da aiki na yayi kyau har Allah yana ce akwai wasu jama'a na ma in hada kai da su in hakuri in hada kai na da su to na ji daɗin ku da ku zan rayu da ku zan rasu saboda haka ahlu suffa su ne masu yawan zikiri safe da yamma kullum suna zikiri saboda haka yin lazimi ko yin wazifa ko zikirin juma'a wannan duk sunnoni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma ba dama a kira su tijjaniya a wani zamani domin kowace ma'aikata gwamnati tana da ministries kowane ministry yana da minista to duk ko aikin gwamnati suke yi akwai kadiriya akwai shazaliya akwai tijjaniya akwai akwai su dai ɗari un waliye sun kai ɗari uku da goma sha uku kuma dukkan su gaba ɗaya arus baiti ne ke da su jikokin manzo Allah ne masu wannan ɗari kun sai dai guda ɗaya tak na ibnul arabi hatimi shi ba jikan manzon Allah ba ne amma dukkan su na jikokin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam saboda haka babban sunnan manzon Allah yawan zikirin Allah لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا wanda ya ambaci Allah da yawa shine mai bin sunnan annabi ba mai zagin zikirin Allah ne mai sunnan annabi ba mai ambaton Allah shine mai bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a to wannan shine lazimi da safe lazimi da yamma da wazifa duk suna shirya Qur'ani da hadisi duk za mu ba da su mutum ya yarda da imani da alkur'an sai mu gaya masa idan in bai yadda ba iliminsa bai kai ba watakila iliminsa bai wuce wa ganin rana da wata ba ko bai wuce na cikin zuciya na musulunci ba bai kai na wajen imani na alkur'ani ba bai kai na hasken ganin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ya kai hasken inda zai wuce komai ya koma ga Allah waskuri rabbika wa tabattal ilayhi tabtila ويذكر في يزن يسبح فيها بالغدو والآثار رجال لا تلم تجارة ولا يبعد عن ذكر الله wato saye da sayarwa baya shagaltar da su gabarin zikirin Allah baya shagaltar da su iqamis salatu wa ita'i zakati an dawo da sallah saboda adfur khasi al ammi ambaton Allah wanda aka ambata gaba ɗaya ya shigar da salloli na farillai da na filfili duka to amma yanzu an kawo sunan sallan ne don saboda muhimmancin ta aka dawo da ita atful khasi al'ami ana yin wannan da yawa alqur'ani yusabbina fi rijalun la tuhim tijaratun wala bai'un an zikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati an hada zakka da sallah kuma anan saboda sallar ba a raba ta da zakka shi yasa a kawo zakka amma nan nan nan nan sha'anin zakka bai shigo ba amma saboda kar a raba ta da kar a raba sallar da zakka shi yasa aka dawo da zakka a nan zakka ba a cikin masallaci ake fitar da ita ko ina ana fitarwa bai kamin salatu ita zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wa absar abin da yasa suke wa Allah zikiri mai yawa واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون da farillai da nafilfili da lazimi da wazifa da zikirin ju a wurin waɗanda suka sa kansu domin ɗariƙun waliye Allah yana so a yi ne amma bai ce dole ba babin nuzuri ne ya ce ya zukurla zikiran kasiran wa sabbi bukratan wa asilan wa zukurla kasiran la'allakum tuflihun amma da karshe ce inna hadhihi tazkira wa'azi nake muku faman sha'a attakhadha ila rabbi sabila da farilla ne ba za a ce faman sha'a ba a sai a ce kutiba alaikum siyamu kitaban mawqutan saboda haka sai wanda ya sa kansa amma mutum ya sa kansa to Allah kar ka zarge shi kai kai naka shi ma yayi nasa ka tsaya inda ka tsaya in baka karawa shi kuma ya tsaya inda ya za shi ma inda ya tsaya wadan sun wuce sun tafi sun wuce nan ba zai iya kaiwa inda suke ba yusabbilu bi rijalun la fihim tijaratun wala yabun azkirillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna suna jin tsoron yawmin wata rana tana zuwa ta taqallabu fihi alqulub wal absaru rana ce mai ban tsoro ran da ah, zuciyoyi suke suke kokari kaman za su fito su ga yau me yake faruwa a nan ne kaman zuciya za ta fito ta bar kirji me yake faruwa ne a wannan fili ne haka haka kuma ido ya gwaggwale saboda ya ga abin tsoro bai taɓa ganin irinsa ba yawman ta takallau fil qulub wa absaru suna yin haka ne suna ba da farillai da nafilfili da zikirori da yin sallah da yin zakka don me suna jin tsoron wannan ranan to insha Allah liyajziyahumullah Allah zai saka musu
ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب Allah zai saka musu da abin da suka aikata sai kuma ya ƙara musu daga falalarsa idan ka aikata ɗaya sai Allah ya ƙara maka tara su zama goma man ja bil hasanati wal ashur amsalha idan gyaruwa in ka gyara tsakaninka da Allah ka ba da Allahu akbar ka ba Allah haƙƙinsa ka gyara tsakaninsa da bayin Allah ka ba da assalamu alaikum zaman lafiya da kowa yayi kyau sai Allah ya ɗaukaka darajarka sai ya zama a baka ɗari bakwai akan kowane guda ɗaya masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim ana biyan ka haka darajarka ta kai wannan ana biyan ka sai Allah ya kawo jarraba ai ta jarrabarka ai ta jarrabarka ana jarraba ka da tublawuna fi amwalikum wa anfusikum wa tama'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku azan kathira wa in tasbiru wa tattaqu wa inna dhalika min azmi al-umur an jarrabe ka da mutuwan abokai ko mutuwan mata ko mutuwan yaya ko halakar dukiya ko rashin lafiya ko ko gaba mutane su yi gaba da kai akan addini ba kai musu komai su ta zagin ka wannan jarraba duka in kai hakuri sai Allah ya dauke ka daga cikin bayansa ya ajiye ka a wajensa inna Allah ma'az sabirin Allah yana tare da kai saboda wannan hakuri to in kai wannan matsayi Allah ce to tsakani na da kai wajen lada yau ba lissafi inna ma yuwaffas sabiruna ajran bighairi hisab wazira min fadli wallahi man sha bighairi hisab Allah yana arzuktawa bawansa abin da ya wuce lissafi والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب
والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيئة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفيه حسابه والله سريع الحساب ومن كما مغنى أكن أصحاب الميمين har mun yi as-sabiquna as-sabiquna ulaika al-muqarrabuna to yanzu kuma za mu koma ashabu shimali ma ashabu shimali fi zamumin wa hamimin wa zillin min yamumin za mu shiga ai- maganan kafirai ko wanda ba su yarda da aikan manzon Allah ba kafiran da ba su yarda da maganan aikan manzon Allah ba su kuwa fa amalun kasarabin bihi'atin ayyuk su muminai in sun yi aiki Allah zai ninka musu lada ya biya su ninki ninki amma in sun yi zaɓo guda ɗaya za a rubuta musu su kuma kafirai ba ai su ma suna ayyukan alheri suna ayyukan jin kai red cross suna taimakon mutane suna suna dai duk inda wahala ta tashi za su aiko da kuɗi da kariya da kuma tausayawa ɗan adam abin da ya kamata su in sun yi haka inda tare da imani aka yi shi a samu aljanna a samu yardan Allah amma tunda babu imani aikin banza ne bai da amfani a lahira sai dai a duniya a duniya kan wanda yake yin haka zai samu daraja Allah zai ba shi wata irin daraja dan annabi ya ce khairun nasi man yanfa'un nasa fiyayyen mutum a cikin mutane wanda yake amfanar da mutane saboda haka ne za su samu daraja a duniya za su samu ɗaukaka a duniya za su samu biyan bukata a duniya saboda taimakon da suke wa ɗan adam amma a lahira aikin nasu sai ya zama kasarabin biqiyatin yasibu zamanu ma'a hatta za ja wani wajidu shay'a wa wajidu lahi da fi hisaba wallahu fi hisab kaman dai kawalwalniya kawalwalniya ake kiransa da Hausa da wadatanci muna kiransa fayalo wato kana tafiya sai ka hango ruwa a gabanka da rana ashe ba ruwa bane wani fili ne kawai wani haske ya zauka akan filin in kana da dan wani ruwan ka ba sai ka zubar da shi ga ruwa mai kyau a gaba kana tafiya kana tafiya kana ganin ruwan sai ka izo inda ruwan ka gan shi sai ga babu komai dama a wurin ya zama ka walwal ne yake nan da Hausa ka sarabin biqiatin wato walwal ne a cikin fako ido yana gani yana ganin ruwa ne gashin nan ruwa ne amma sai ka isa wurin ka ga ba komai lima jidu sai ka samu ba komai wajidan la inda sai mutumin ya tadda sakamakon da Allah ya ajiye masa ba zai samu komai ba na ruwa saboda kafirin ya ayyuka masu kyau wanda za su amfane shi lahira da yana da imani to yaje lahiran ba za su amfane shi da komai ba su kuma su masu masu ilimin mariwa suna cewa duk komai ma ai haka yake sai ka hango shi kana ce wani abu ne wani abu ne sai ka je ka samu ba komai sai Allah Allah shine gaskiya zalika wa Allahu wal haqu wa anna ma tadun min duni huwa al batil kullu shay'in halikun illa wajha lahu al hukmu ilayhi turja'un wallahu sari'ul hisabi Allah mai saurin lissafi mai hisabi da sauri mai saurin hisabi ne ranar lahira dukkan halittar nan gaba ke da zai musu hisabi a cikin rabin rana ranar tashin kiyama
أو كظلمات في بحر يبكي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور أو كظلمات في بحر لجي يغشيه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يريها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور in kana so ka misalta kafi wannan ka misalta kafiri da ayyuka masu ayyukansa masu kyau kenan wanda za su yi amfani da yana da imani to ga kuma aikinsa na duniya yadda halinsa yake a duniya au ka zulumatin fi bari shi kafiri yana nan ka zulumatin ka wanda ya fada cikin zulumatin fi barin lujjiyin a cikin duhu ne mutum ya fada cikin kogi mai zurfin gaske daddare cikin duhu ya kashe maujun kuma kogin akwai kumfa ya zo ya rufe kogin min fauqihi maujun kuma akan wannan kumfan ma akwai wani kumfa ya rufe shi min fauqihi sahabun akan wannan kumfan na sama ma ga hadiri ya zo ya rufe shi ainihin dai cikin duhu ne kuma yana cikin ruwa ne mai zurfin gaske ruwan ma akwai kum- kumfa a kansa wannan kumfan ma akwai kumfa a kansa wannan kumfan ma akwai hadiri ya ɗauro a kansa wannan dufai me zai iya gani ai ko hannunsa ya daga a cikin ruwan bai ku- ba zai kusan ya ga hannun ba balle ya ga wani abu saboda haka su dukkai suna da yawa haske guda ɗaya ne hasken Allah ne ya biyo ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ya biyo ta alqur'ani ya biyo ta imanin masu imani shine haske guda ɗaya Allahu nuru samawati wal ardi saboda haka kullum ake zulumatu wan nur zulumatu wan nur dufai da haske haske dai guda ɗaya ne na Allah ne amma dufai suna da yawa domin ainihin kafircin hawa hawa ne yadda ubangiji ya jerantar da ya jera halittarsa ya yi haske guda uku a sama ya yi duhu guda uku a ƙasa ya yi gaske tsakaninsu rabi duhu rabi haske hasken sama fadan Allah haske ne mala'iku annaba da mala'iku dukkan su gabaki suna cikin cikakken haske in an yi so wajen sahabbai to nan ne za a so mu samu wani abu kaɗan kaɗan domin su sahabbai ba ma'azumai ba ne in sun tashi daga fadan manzon Allah mahfuzai ne Allah yana kiyaye su to hasken su akwai dan wani abu a ciki to daga nan an samu haske biyu kenan haske na uku shine hasken waliyai da muminai haske uku kenan ga na fadan Allah gaba ɗaya ga na annaba da mala'iku ga na waliyai haɗe da muminai gaba ɗaya to wannan haske ya iso kenan nan suke haɗuwa a masallaci wannan fi buyutin azina Allah wannan hasken guda guda uku ɗin to sai a samu haske sai a samu wani abu wanda zai zama gaske tsakanin wannan hasken da duhun da za a faɗa kafirai masu littafi duhu ne amma akwai ɗan dama-dama kamar in rana ta faɗi duhu ya zuba amma bai yi duhu ba su ne ahlul kitabi za mu ci yankansu za mu auri matansu muna da zumunta muna da zumunta inda muka haɗu muna da inda muka rabu inda muka haɗu sun san Allah sun yarda da shi sun yarda tashin kiyama sun yarda da lahira sun yarda da wasu annabawa to annaba da su yarda da su bane nan ne muka rabu mun yarda dukkan annaba gaba daya mun yarda dukkan littattafai gaba daya su ko sun yarda da wasu littattafai ba su yarda da wasu ba sun yarda da wasu annaba ba su yarda da wasu ba to wannan duhu zai zama da dan sauki karkashin su can kasa akwai duhu amma na mushrikai ne su mushrikai sun san Allah ba san Allah wa Allah ibada ba wanda in zatu man khalaqa man khalaqa samawati la yaquluna Allah in kace musu waye sama waye gaske Allah wai ke tafiyar da komai da gaske Allah to me yasa ba ku bauta masa a awa ne mu da bauta wa Allah sai dai mu bauta dodo ya kai mu wajen Allah to wannan su ne masu duhu mai zafi duhun ya fi wannan kafirin da suke sama da su to akwai wanda suka je su Allah ma gaba ɗaya su yadda akwai shi ba to su ne madiyawa wato masu cewa nature ita ke yin abubuwa mutanen aqidan China da Rasha kenan suka ce wai ba su da Allah duk abin da ka gani wai ne ce ta yi menene menene da kamar yanzu in kaje in ka in ka in ka in ka aje ko kuma zani ka kibe kwano a kansa ai kaga ruwa zai fito to wannan ruwan daga ina ya fito to haka ruwan sama yake zuwa kaza kaza ka su ta ƙaryan maganar banza wai za su ganar da kai ba ba Allah ko mishi yake yin komai da komai suna tsananta maganganu don ɓadda mutane sai wani a zamanin da ya yi lacca ya yi lacca ya gaya mutane ba Allah dalilinsa kaza kaza kaza kaza kaza sai wani malami yake haka ne kai abin da ka faɗa mana nan watakila karantawa ka ya littafi ko kuma wani ne ya gaya maka ni zan gaya maka abin da wannan mamaki ni na gani ne da idona abin da na gani ina zaune a bakin kogin dijila sai na ga wata katuwar bishiya ta tsare kanta ta tsare sunta ta gyara kanta ta mai da kanta nan da nan katako sai na ga katakon yana haɗewa da kansa yana mannewa kuso yana danne shi nan da nan sai ya mai da kansa jirgin ruwa sai ya tura kansa ya kai bakin ruwa da ya tura kansa shi jirgin ya kai bakin ruwa sai na ga mutane suna tawa da mutane suka sai jirgi ya tuka mutane ya ta tafiya da su har na daina ganin su yace menene kace yace bishiya ce ina kallon ta katuwa ta tsare kanta ta tsare da sunta ta gyara kanta ta mai da kanta katako katakon ya mammanne mammanne sai kuso zuwa zuwa zuwa mannewa nan da nan sai bishiyar ta mai da kanta jirgin ruwa sai jirgin ya tura kansa har ya kansa kansa bakin ruwa sai naga mutane suna ta shiga da suka gama shiga sai naga jirgin ya tuka mutanen da ya tafi da su na daina garin su haka ka gani da idon ka ce ha da ido na gani kai ma wata kira abin da kake faɗan wani ne ya gaya maka ni wannan na gani ne da ido na kai wannan ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba ana dare ana rana ana rani ana damana ana aihuwa ana mutuwa ana komai kace ba mai yin su suke yin kansu jirgin jirgin ruwa ma ba ke yin kansa balle wannan duniya ta kanta haka kuma malami irin su ya zo yana karanta da 'ya'yan musulmi ya gwada musu ba Allah yana rubuta musu allo yara me wannan kai ne malam ka gan kun gane eh saboda ina nan ko eh to me wannan alli ne malam saboda yana nan ko kun gashi eh me wannan malam ai allo ne malam kun gashi saboda yana nan ko eh to ina Allah wajen abin da ba gane ba babu shi in ji malamin to ina Allah sai aka yi shiru sai wani yaro dan musulmi ya tashi ya zaje jama'a malam ba shi da hankali ba mu taba ganin hankalin malam ba malam ba shi da hankali ba mu taba ganin hankalin malam ba saboda haka kafirci hawa hawa ne duhu ne iri iri amma musulunci iri ɗaya ne sai dai kuma hum darajatun inda Allah wanda yake a makamul islami sai yanda ya kai makamul imani tukunna imanin sai ya zauna ya haramtar da kaba'ira idan ya wuce ya kai makamul ihsani to nan ne zai je kusa da fadan Allah al ihsanu an tabudallahi ka annaka tara domin kowane kuma a cikin guda uku na islam da iman da ihsan din kowanne yana da zalimun li nafsi yana da muktafidun yana da sabiqun bil khairati wato yana da zangon farko yana da zangon tsakiya yana da zangon karshe التوبة والاستقامة والتقوى أن قري مقام الإسلام كينان زنغو أكو الصدق والإخلاص والأماني ندو أن قري كينان مقام الإيمان زنغو نا نشدا تولغنان sai almuraqabatu walmushahadatu in an kai nan ba wanda zai wuce nan ko ilimin komi yawan ilimin malami ba zai wuce nan ba daga ukun nan daga guda shidan nan ba zai wuce ba komi ilimin malami sai dai bawan fadan Allah wanda Allah ya yarda da shi ya kama hannunka ya shigar da kai amma ba ba wanda isa kai ko malami ko sarki kowa an iso fadan Allah kina isa ta Allah ka annaka tarahu misali irin na duniya in ka shigo Najeriya ko kai bako ne amma ka biza kana da yau je ko ina amma shiga fadan gwamnatin tarayya ko kai dan kasa ne baka da iko ka shiga sai ka hada da mutanen da fadan ta yarda da su watakila ma ka rena waɗansunsu in za ka je kuma dole sai ka nemi mutum kamar uku da farko ka buga wanda ka san ya isa ya haɗa ka da shugaban ƙasa ce ina so in ga shugaban ƙasa to kamar yaushe kake so je duk dokin da na samu to bari mu tuntuwa shi wanda ka yarda da shi din ya isa din shi kuma sai ya tuntuwa a kofar gida shi kuma duba ya gaya wa shugaban ƙasan wane kaza kaza ya biyo ta hannun wane yana so ya ganka yana so a baka dama ce to ku je ku duba tsarin yadda mutanen da aka ba su dama zuwa yaushe ne ne suke karewa to in ka isa a goge sunan wani a sa sunanka in baka isa ba sai an kure mutane sai a sa sunanka a gaba a baka rana a baka lokaci to sai a ce a faɗa wa kofar gidan wane zai zo a bashi ya shiga karfe kaza zai zo to kuna ka samu dama ka shiga fadan mutane fa kenan ba balle fadan Allah saboda haka isan ba mai shiga muqamul isani sai tare da wani bawan Allah wanda in an kira sunansa za ta radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi to shine zai kai kai shigar da kai al muraqaba har ya kai ka al mushahada har ya kai ka al ma'rifa tare kenan tun shiga saboda haka abun ba mai sauki bane wa fa'u kulli dhi ilmin alim komi ilimin ka an fi ka ilimi ko ka yarda ko baka yarda ba Bismillah. Na'am? أو كظلمات في بحر اللجين نافسرا يخشو موج من فوقه موج من فوقه سحاب wadon mun faɗi haske guda uku a sama mun faɗi duhu guda uku a ƙasa to wanne ne gasken ɗin nasu munafiki kenan shi musulmi ne wani lokaci shi kafiri ne wani lokaci kamar ragon ƙuda ragon ƙuda rabi baki rabi fari in ka samu bakin kyalle ka ɗaure wa farin ya zama bakin rago in ka samu farin kyalle ka ɗaura wurin bakin ya zama farin rago wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza qalu la shayatin qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un a wannan wuri shi gasken ne tsakanin musulunci da kafirci shi shi munafiki amma wajen sakamakon azaba shine kasa da dukkan kafirai innal munafiqina fi daraki lasfali minan nar saboda haka ake ta kokari duk daga masallacin ne waɗansu suke fita su yi kasa waɗansu suke fita su yi sama saboda haka ya kamata kai sama ka nemi masu ja mai maka jagora kai sama ka je wajen inda bayin Allah suke maimakon kai ta yin kasa inda a shararai suke kamar da illa nuran fama da nur duk wanda Allah bai masa haske ba haske na ganin rana da wata da fitilu baka da iko ka nuna masa makaho kenan duk wanda Allah bai haska masa musulunci a zuciyarsa baka da iko ka sanar da shi yana cikin duhun da ba zai iya fita ba kenan haka wanda Allah bai haska masa hasken imani na alkur'ani ba ba za ka iya sanar da shi amru da nayu a zuciyarsa ta yadda ba haka wanda bai san ana saduwa da fadar manzon Allah ba duk yadda ka faɗa masa ba zai yadda ba balle ba wanda yake ake jefa shi a fadan Allah gaba ɗaya domin dama in ka bi ta hanyar su bayin Allah din abin da za su fara maka kai istighfari ka rabu da shaidan ka rabu da zunubi sai su baka salatin annabi kai salatin annabi ka shiga fadan annabi kana cikin fadan annabi ka nema salati sai ka ji annabi ya dauke ka ya mika ka fadan Allah ta inda baka sani ba sai ka ji kana faɗi la ilaha illallah la ilaha illallah kai wuzuli baka sani ba wannan shine fa'ida shine fa'idan hada kai da waliyai man yahdi Allah fa mutadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan murshida wanda Allah shi yadda shi ne shiryayye dan gashanun waliyansa isar da shi fadansa wa man yudlil wanda Allah ya bar da shi falan tajida huwa waliy duk wanda kace waliy bai yadda ba bai yadda ba kowane musulmi ya waliyi kowane musulmi ya waliyi ba wani wali wanda kowane musulmi ya haka ne mana ai kowane malami ma malami ne ba malamin da yafi malamai ai kowane mai kudi ma mai kudi ne ba mai kudin da yafi masu kudi ai kowane basarake basarake ne ba basaraken da yafi masu masu sarauta duk sharrin shaɗan ne kawai yake yake daure sharrin shaɗan ne kawai yake daure mutane yake hada su da biya ya daure su hada su tafiya wajen Allah kuma da jalla lahu nuran duk wanda Allah bai sa masa wannan annuri ba na imani na annabi sallallahu alaihi wasallama na shiga fadan Allah ba wanda zai bashi wannan annuri tunda Allah ya hana ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات
عليم بما يفعلون ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات والأرض والطير سافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون dama in Allah ya yi maganan a yi masa sallah a yi masa zikiri a yi masa tasbihi sai ya nuna maka yusabbihu lillahi ma fi samawati ma fil ardi duk abin da yake sama duk abin da yake ƙasa ina wa Allah tasbihi ko kai ko kar kai an ana nan ana yi sama da ƙasa ana wa Allah tasbihi ana wa Allah tasbihi wa in min shay'in illa yusabbihu yardi ko me yana wa Allah tasbihi walakin la tafqahu tasbihan da yake ba za ku ji abin da suke faɗa wani shi yasa ba ku hazi alam tara anna Allah ya rasulullah ya ya ka gani ba ga Allah komi ya ne masa tasbihi ba yusabbihu lahu fis samawati duk wanda suke sama nan an rinjayar da masu hankali mala'iku kenan wadar da abin da yake kasa duk komi ne wa Allah tasbihi kullum dairu safatin yadda kake ganin tsuntsaye suna suna yin suna suna tashi a sama suna hada suna hada fuka-fukin suna rabawa suna yawo a sama su ma tasbihi suke wa Allah kullum kowanne kan alima salatahu wa tasbihahu alima dinnan yana iya komawa ga Allah ubangiji yana iya komawa ga mai tasbihi kullum kowanne bawa daga cikin bayin Allah kowanne abu daga cikin abun Allah yana wa Allah tasbih Allah yana sane da tasbihinsa yana sane da sallar da yake masa wannan kenan in ku alima ya koma musabbihu ne ba musabbahu ba to sai ya zama kowanne ya san aikin da aka dora masa yana yi kullum kowanne kadalima ya san salatahu sallah irin wanda aka dora masa wa tasbihahu da tasbihin da aka dora masa kowanne ya san abin da aka dora masa yana nan yana yi komai yana wanda sujada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu shay'in ya'rifu anni rasulullah illa usatul jinni wa usatul bani adam wato komi ya san ni manzon Allah ne ya yarda sai dai kafiran mutane da kafiran aljannu ko ko su ma jikkunansu suna yi wa Allah tasbihi ta inda ba sani ba suna yi wa Allah tasbihi suna yi wa Allah bauta ta inda ba sani su su ma kafiran a wadahu aslam man fis samawati wadahu aslam man fis samawati daw'an wa karha komi a sama komi a ƙasa ya sallama wa Allah sai dai in bai shiga addinin annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallama yana ibada ce wato aikin gwamnati ne wanda ba irin wanda ake biya ba kamar fursuna in sun fito za su yi wani aiki to ba a biyan su in sun gama abin da suke samayar a kulle su haka ayyukan da ba na musulunci ba haka suke ba su da wani amfani kan alima salatu wa tabiya wallahu Allah alimun yana sane bima yaf'aluna abinda bayinsa suke aikatawa
ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المسير ملك السماوات ملكا سمي والأرض لكسا دن الله نقبا ناسني shi ya halicci abinsa shi yake mallake da abinsa shi yake da sarrufi da abinsa bai rabu da komai ba yana tare da komai wa homa akumu aina ma kuntum homa mu aina ma kanu komi yana tare da Allah Allah yana tare da komai amma ta inda hankalin dan adam ba zai iya ganowa ba domin an ce abu yana tare da abu hankalinka sai ya bayar abun yana zaune a gaban abin ne ko yana zaune a bayan abin ne ko kudu da abin ko arewa da abin ko ta sama da abin duk wannan sun koru ga Allah wannan abubuwa duk sun koru ga Allah to amma ma'iya ta Allah ta- tana tare da komai wa huma ku aina ma kuntum huma hum aina ma kanu ma yakunu min najli salatatin illa huwa rabihum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala anna min zalika wala akthar lahum aina ma kanu duk inda inda mutum biyu suke Allah yana nan tare da su duk inda uku suke ganawa Allah shine na hudun su inda hudu suke Allah shine na biyar din su inda biyar suke ganawa Allah yana nan tare da shi kai kowa ko ina da ko ina Allah yana tare da komi ta inda hankalinka ba zai gano ba masu tanzihi wai suna cewa in ka ce Allah yana ko ina ina tare da komi har kashi kenan har jini kenan to sai me me kashi me jini a wurin Allah kashi da jinin nan ba abincin wasu bayin Allah ne kamar yadda kake cin shinkafa da nama mala'iku suna ganin sa kaman kashi shinkafa da kake da naman nan mala'iku suna ganin sa kaman kashin da agwagi suke ci kana gani ne saboda ka wannan in Allah ya kaddasa kuddusu ne tsarkakakke ne ba abin da zai taba gadasarsa subhanahu wa ta'ala walillahi mulku samawati wal ardi wa ila Allahil masir mallakar sama da ƙasa dinna Allah ne kuma dukkan gaba ɗaya makoma gaba koman komai da komai zuwa ga Allah ne ala ila Allah tasirul umuru dukkan al'amura suna komawa ne ga Allah ألم تر أن الله يزكي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله فيمسك وينزل من السماء من جبال فيها من بعد فيصيب به من يشاء فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار ولله ملك السماوات والأرض ولله المسير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الورق يخرج من خلاله ونزل من السماء من جبال فيها من برد ويصيب به من يشاء ويسلب عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصير يا يا كغني يا رسول الله ألم تر يا يا كغني كيما مي غني يا يا كغني بايا منزم الله صلى الله عليه وسلم alam tara anna Allah baka ganin mamakin Allah yadda yake koro sahaban yadda yake kore gizagizai iska na tafiyar da gizagizai su ma alihu bai na sannan bayan ya kokkora gizagizan ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗayan zai je tara su a wani wuri zai mai da su hadiri in ya mai da su hadiri sai hadirin ya sake tasowa kamar da gizagizai da suka yi gabar hadirin kuma in ya taso sai ya yi yamma sun mai alihu bai na sun maƙyar rukama in ya haɗa gizagizan sai ya mai da su hadiri fataral wa daga nan da nan sai ka ga ruwa ya kurju min khilalihi yana fita tsakankanin su gizagizan ko tsakankanin hadirin su gizagizan an mai da su kamar rariya ne yadda ruwa zai sako wa mutane ba zai cuce su ba da an bar ruwan yana faɗowa manya-manya kamar duwatsu zai halakar da mutane to sai a sa mataci rariya rariya zai tace ruwan yana zubowa gurgurun yadda ba zai cutar da mutane ba in ba wata aya ta zo wa Allah zai nuna mutane ban tsoro ba to haka ruwan yake sakowa a tace shi ya rika sauka daidai da rariyar ta rika sauko da ruwan daidai da yadda ba zai cuci mutane ba ba guda guda ba yadda wani zuma jaru kaman fatara alwadda ya khurju min khilali wa yunzilu min as-sama'i min jibalin yana saukar da daga sama din duwatsu irin na kankara fiya min barajin fusiu bihi man yasha'u ya sa wannan kankaran ko wannan hadirin ya samu wanda Allah ya ga daman ya same shi ko a gona ko a daji ko takicce din ko ko guda guda din wa yasrihu amma ya sha'u ya kauda ruwan Allah ya wakkala mala'iku masu irin wannan aiki ko ba tare da taimakon da suke yi ba hukumar hadirin na ya je ya zuba a wuri kaza hukoro wannan ruwa ya je zuba a wuri kaza a wa yasrihu amma ya sha'u ya kadu sana barkihi ya zau bilafsir abun mamaki ka duba ka ga yadda hasken walƙiya in ya walga kamar zai fauce ido ya hana ido gani abun mamaki ga ruwa ga wuta a haɗe kai da ganin wannan ka san wuta ce kuma da ganinsa a cikin ruwa yake a'a abun mamaki ga ruwa ga wuta a haɗe ya kadu sana barɗi ya zau bilafsir Allah shi ne mai ikon haɗa waɗannan wanda suke girdani la yaftari gani in ji shehu ya kadu zana barki ya zo bilabtir ya kallibu Allahu laila wan nahar Allah shi yake rike da dare da rana yana jujjuya fi yadda ya ga dama wani lokaci dare ya fi wani lokaci rana ta fi a kaftar istiwa ya zama daban kudancin duniya ya zama daban arewacin duniya ya zama daban ko waɗanne akwai lokacin da wanda yake fin wannan akwai lokacin da suke daidaita in an zo khatul istiwa yuqallibu Allahu al-layla wan nahar inna fi zalika la ibratan li ulil absar wa anna abubuwan da aka lissafa sun isabun izna ga mutane masu masu basira wato absar ido ne na ganin wata da rana da fitilu amma kuma ana itibarin sa nan saboda siyaqul kalami ana nufin basira ne da shi wato ya ishi masu basira ganewa gane wannan li ulil absir ha alhamdulillah Allah ya mana gafara Allah ji gamu Allah ji gan iyayenmu da iyayen iyayenmu da malayenmu da malayen malayenmu Allah sa aka wa shehunanmu da alheri Allah kiyaye mu Allah kiyaye mana addininmu Allah kiyaye mana mutuncinmu Allah kiyaye mana kasarmu Allah ya samu zauna lafiya Allah ya halakar da duk abin da ke neman halakar da musulunci Allah ya danne duk abin da ke neman danne musulunci Allah ya karya duk karfin da yake neman karya musulunci Allah ba mu lafiya da zaman lafiya albarka na sallallahu alaihi Allah ba mu alherin duniya da lahira ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira masu neman addu'a a wurin mu Allah ya biya mana bukata Allah ya biya musu bukata abin da suke nema Allah ya ba su abin da muke nema Allah ya ba mu abin da suke tsoro Allah ya kiyaye su abinda muke tsoro Allah kiyaye mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين